بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata tara ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير دم من تابا زام تاش إن مالا يتي ولا يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ba abin da zai kidimar da al'umma ya hana su fahimta kyakkyawan fahimta zancen annabi da ya ce layyaraddanna alayya nasun min ashabi alhaut ya ce wasu mutane za su taho shan ruwan tafki na to sai kasance hatta idza arabtuhum ikhtilju duni za su zo zan gansu na san su sun sani amma kawai sai a shiga tsakanina da su to nan da annabi ya ce nasun min ashabi mala ce babu wani abin da zai gaza fahimtar da al'umma cewa ba da sahabban shi waɗanda suka yi imani da shi ake nufi ba domin idan da su ne ƙarara da tun asali su sahabban za su bayyana ma al'umma amma abin da ya tada batun ba wai annabi ma yana magana kan sahabban shi ba ne yana magana ne akan yan uwan shi ya je makabarta ya ce ya yi gorin dama ya hadu da yan uwan shi aka ce mu ba yan uwanka ba ne ya ce a bal antum a sahabi da za mu tattauna wannan kuma mun tattauna irin su ma a baya wannan hadisi ma ya ce jiz'un min hadisi sahal bin sa'ad wannan hadisin yanki ne na hadisin sahal dan sa'ad akhrajahu al-bukhari wanda al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahih din shi a kitabar riqaq babul haut fatowar bari jizi na sha ɗaya shafi na ɗari hudu da sittin da hudu a lamba hadisi na dubu shida da ɗari biyar da tamanin da biyu allah madaukin sarki ya sa mu dace fa ha'ula'i hum man matan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa hum ala dinihi malai ce waɗannan da za a kora ɗin to suna daga cikin waɗanda annabi ya mutu ya bar su suna kan addinin shi sun martaddu ba'a da zalika to bayan rasuwan annabi sai kuma suka bar addinin suka yarda kamar taddatin kamar taddat kathirun min qaba'il arab kamar yadda aka samu da yawa daga cikin ƙabilolin larabawa sun yarda ba'a da mautin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan rasuwan annabi ku ku fahimci wannan jimlan da kyau akwai ƙauyuka na larabawa da suke zaune a nesa da madina ƙarshen rayuwar annabi da allah ya ce wa ra'aitan nasa ya na fi dinin lahi afuwaja za ga mutane suna shiga addinin allah ayari ayari ayari haka ya faru kamar yadda allah ya faɗa to sai ya zama wasu da suke kusa sun zo sun musulunta a hannun annabi annabi ya san su wasu kuma sun musulunta ne a hannun sabon da ke tare da su a can ba su ma zo sun ga annabi ba to idan aka ce irtaddatul arab larabawa sun yi radda to waɗancan ake nufi waɗanda suke zaune a garuruwa masu nisa can waɗannan kuma su ne waɗanda har suka iso madina sai kuma suka ja baya daga cikinsu akwai wanda tsoro ya sa suka musulunta duk mutumin da tsoro ya sa shi yin wani abu in tsoron ya tafi zai ci gaba da wannan abun ko zai bari kuna fahimtar wannan idan tsoro ya sa ka zuwa sallah daga sanda tsoron ya tafi ko za ka daina kuna ganewa akwai kuma waɗanda kwaɗayin wani abu ya jawo su wanda idan wannan abun kwaɗayin bai samu ba za su bari kuna ganewa wasu kuma makirci ya zo da su wanda dama yahudawa sun yi sunan wannan makircin cewa suke wa ƙalar ta'ifatun min ahalil kitab Allah maɗaukin sarki ce wata gayya daga cikin ahalil kitab yahudu da nasara dama can suna kitsa tsiyansu suna cewa aminu billazi unzila alal ladina amanu ku zo ku yi imani da abin da aka saukar ma muminai wajihan nahar mana ku yi imani da safe wakfuru akhirahu karshen yini sai ku kafirce ku fita musuluncin la'allahum yarji'un kila ba maki ku jawo su daga ciki kun gano wannan da kyau ku to dama suna da wannan makircin isu isu suna tura mutanen su ne su shiga su imani an jima sai zo suna sa shubuha haba tun da ga mun fito ai mun yi addini mun ga abin da yake ai ba wani abu ne kai ma ka fita kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan da'abul kuffar ne sun shiga ciki amma sun shiga da imani ba imani ya kai su ba me ya kai su wai dan su yaudaro na ciki sai zo suna ma alfahari yau da ba mu ne yan gaba gaba ba yau da ba mu ne kaza kaza ba me yasa yanzu muka dawo ɗabi'a ne na kafire wa qalat ta'ifatun min ahal kitabi aminu mutanen su ba suke cewa ku je ku shiga ku yi imani billazi unzila alal lazina amanu ku yadda da duk abin da aka saukar ma waɗancan da ke cewa sun yi imani wajihan nahari a yini da sabu ku yi imani a ta komi na addini activities lahiya lau amma wakfuru akhirahu yamma na yi sai ku ce kai ba zai yiwu ba mun fita kila mai raunin imani daga cikinsu sai biyo ku la'allahum yarji'una tsammanin za su bar addinin sai suke cewa wala tu'minu illa liman yattabi addinakum kar ku yadda da kowa sai wanda ya bi addininku qul to Allah ce ka ce masu innal huda hudallah shiriya dai na Allah ne an yi uta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yutihi man yasha wallahu wasi'un alim to waɗannan mutanen a daga cikinsu akwai waɗanda sun zo sun shiga addini da wannan tunanin sun shiga ba daɗewa kuma sai annabi ya rasu sai suka yi waje wajen da suka yi wannan ajandan ta sai ta tasiri sai ta ja waɗannan ƙauyawan da tsoro ya kawo su kwaɗayi ya kawo su sai suka bar addinin shine abubakar da sauran sahabbai suka ce dawa Allah ya gama in ba da ko ba shine sai suke ɗau suke masu ɗauki suke masu daren mikiya sai suka yaƙe su jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko suke kace-kace da su to kuma wai sai a koma ce maka wai sahabban ne da suka yaƙi waɗanda suke ridda wai kuma su suke ridda to waye yaƙe su kowa ya haddace cikin tarihi masoyi da maƙi abubakar ne ya yaƙi wanda suka ridda kuma an tashi lissafi sai a ce wai shi ma ya yi ba taɓa halitta mai muni da ƙarya irin ɗan shi'a ba. Kun gano wannan? Fa ha'ula fi ilmin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min ashabi cikin sanin annabi ai waɗannan suna daga cikin sahabban shi kamar kai ne kana tare da mutum sai matsala ta sa kuka rabu shekara uku kuma wane ya san ku tare idan suka haɗa wani gari da wannan me zai ɗauka har yanzu ana tare har sai ka ji ya ce in ka je ka ce ina gaishe shi kuna fahimtar wannan da kyau ko alhali kuma ba haka bane to shine sai malai yace li annahu mata wa hum ala dinihi saboda annabi ya rasu suna kan addinin shi sun martaddu ba'da wafatihi sai suka yarda bayan rasuwan shi wali za yi ƙalu laho innaka la tadari ma ahada su ba daka kun gane shine ake ce mashi ai kai baka san me suka yi a bayanka ba saboda shi ya mutu yana ta murna yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa fi ba'd riwayat a wani bangare na waɗannan ruwayoyi innaka la ilma laka bima ahadasu ba'adak kai baka da ilimin me suka yi a bayanka innahu murtaddu ala adbarihim qahqara ai sun ja da baya da baya da baya sun bar addini a bayanka wannan hadisi ma lace unzur riwayat fi sahih bukhari karkasuwar ruwayoyi da lafuzza iri-iri ka duba sahih bukhari kitabur riqaq babul haud kan tafatul bari a mujalladi na 11 shafi na 464 zuwa 465 da sahihu muslim kitabul fadail babu ithbatul haud a mujalladi na 4 lamba hadisi na 1796 jama'un ba ahlus sunna ba kai masu wannan Malai ce fazahir, anna hada fi haƙƙil murtaddin, wannan fa ya shafi masu radda ne ba da mautin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan rasuwan annabi. Wa aina ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladina qamu bi amriddin in ka ce sahabai ne suka yarda to ina sahabban da suka tsayi ma al'amarin addinin ba'ada nabiyihim bayan rasuwan annabinsa khaira qiyamin suka tsaye cak daren daƙam suka kula da addinin suna ina jama'a bayan da za a yi mutane suna tafiyan addini wai kawaye gare ka ce matsala ba zai biyo baya ba cin da ya biyo a zamanin annabi a zamanin sahabbai ko a zamanin kowa ma sai ya faru to su wane ne za a samu sabati su tsaya gam akan addinin babu rawa Allah su ne na Allah kun gano wannan da kyau ko da annabi ya zo da addini ba wani a cewa yau annabi ya fita ko sahabban shi waɗannan da suka yi imani tun maka aka gwagwarmaya sun fita babu fa duk wanda kaga ya fita dama ba na gari bane jama'a ba a harkan addini mutum ya bari in ya bari dama ba Allah yake ma ba wani abu yake ma da ya ga abin ba zai samu ba sai ya bari wannan kawai shine ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa san da annabi ya rasu Abubakar ya ce man kana ya abudu Muhammadan in dama addinin Muhammad kake ma to fa inna muhammadan kada mata wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu in dama abin da kake akwai shi a wajen ku in dama addini kake zaka ci gaba amma sai yasa ka bari ko dama ba addinin kake yi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko dama ba shi kake yi ba wani abu kawai kake yi manufa ne dai da ba ta samu ba shikenan kawai sai ka to bar ma ka kara gaba faƙatalul murtaddin su waɗannan sahabbai na annabi su ne suka yaƙi waɗanda suka yarda wa jahadul kuffara suka yaƙi kafirai wal munafiqina da munafikai wa fatahu bi zalikal amsar suka ci garuruwa da yaƙi hatta amma dinullahi har sai da addinin Allah ya game kathiran min al amsar mafi yawancin birane min ula'ikal munqalibina garuruwan waɗancan da suka yarda ala adibarihim jama'a mun zo mun karanta a cikin tarikh na ibnuwa eh kitabu tarikh nawa mun zo mun karanta yadda abubakar ya yaƙe su har mun yi muku photocopy eh tarikh na na eh asmal matalib ba asmal matalib ba littafi na zo da shi na tarihi nan na karanta yadda annabi abubakar ya tsara rundunonin yaƙin shi aka je gari kaza aka yaƙi kaza suka ɗibi suka turo masu bisharansu ana bi ana sassa shubohi iri-iri ga musulmi cewa ai sallah ita sallan nan ai ba dole a yi ta ba in ba za a yi ba ruku'u ba sujada sai dai kun tuna ina suka na alkamil fit tarikh nawa ai mun zo mun karanta alkamil fit tarikh nawa na ibn athir kun gano wannan da kyau ko mun zo mun karanta haka suka rika yi dan dama su makiya Allah ko ka san babban abin da target din su a duk abin da za su yi sallah ne in aka yi aka yi ke ridda kake ko wallahi sallah za su da ramma tana watsewa da wanda ya bar la ilaha illallah duk ɗaya suke a lahira duk wata za a shiga ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Malu ya ce wa ha'ula ilmurtaddin su waɗannan da suke ridda, la yadkhuluna inda ahalis sunna fi sahaba, ba a shigar da su kwata-kwata a wajen ahalis sunna cewa wai sahabban annabi ne, jama'ar annabi. Yanzu ko malaminki za ki yadda ya ridda balantana sahabi, za ki yadda mahaifinki ko mahaifinki ta yarda ballantana kuma sahabin annabi kuma wanda ya zo baki labarin cewa wai mahaifiyanki ta yarda tun mahaifiyanki ke take karama take nuna mata kiyayya ba da son da sun yi adashi ta cinye mata kuɗi kuma ta komo da ce wai uwarki ta yarda wannan ai cikon wancan kiyayyen ne na ba ta mun gane dama yan shi'a makiya sahabbai ne saboda waɗanda suka kafa addinin shi'a yahudu ne su kuma yahudu dama ba son sabon annabi to kawai wannan extension ne na wancan kiyayyar kawai Allah ya tsare mana imaninmu malam sai yake cewa wala yashmuluhum mustalah as-suhba sannan istilahi na sahabbantaka ma bai shafe su ba idza ma utlika in aka yi amfani da kalmar sahabi kai tsaye fa sahabi kama arrafahu ulama malam ce shi dai sahabi kamar yadda malamai suke bayanin shi al-muhaqqiqun malamai na tabbas na sosai mallakiyan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu'minan bihi shine wanda ya sadu da annabi yana mai imani da shi wa mata alal islami kuma ya mutu akan musulunci wannan shine sahabi amma wanda ya haɗu da annabi bai mutu alal islami ba la kuna sahabi kuna fahimtar wannan da kyau duk sabon manzon Allah matu alal islam bi shahadatul qur'an qur'ani ya bada shaidan cewa sun mutu akan imani domin ya ce wa ma baddalu tabdila ba su canza ba in ka ce ko sun canza to in kai ɗaya kake a fuskan dalili to ka zo da hujjan inda sahabi ya canza wa ma baddalu tabdila mala ya ce wannan ta'arifi ya zo a cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajirin juz'in farko shafi na bakwai وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما مغانا النبي يتش فلا أراه يخلص منهم yace cikin waɗannan da za a kora ganin nike ba wanda zai tsira cikinsu illa mislu humulin ni'am face sai ‘yan tsiraru kaman a ce annoba ya fada cikin raƙuma ko cikin awaki ko tumaki’ ɗan wanda yake tsira ɗan kaɗan ne ‘yan tattakinsu ne haka wanda bai ta kara karya ba kuma shi ma in ya tsira ya za ka gan shi mana ‘yan kaɗan ne ya ce ta ƙaddama tahrijul hadis ya gabata an yi tahrijin wannan hadisi a shafi na ɗari uku da hamsin cikin wannan littafi na alintisar wa hamalun na'am ya ce diwalil ibil shine ɓataccen raƙumi wahidu ha hamil ai annaji minhum wanda ya tsira kalilun fi ƙillatin na'amid dalla ai in aka nemo dabbobi da suke bata ‘yan kaɗan ne ina fatan mun gano wannan da ke to ‘yan kaɗan ‘yan tattakinsu ne wanda bai ta karya karya ba karanta an nihaya fi garibul hadis na ibn athir mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da saba'in da hudu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wahtijajin rafida واحتجاج rafidi malai ce kafa hujjan da wannan ɗan shi'a ya yi bihi da wannan hadisi ala takfiri sahaba akan wai kafartar da sahabbai wai duk sun kafarta illal kalil wai sai ‘yan kaɗan daga cikinsu fala hujjata lahu fihi bai da hujja li'anna damira fi qawlihi minhum ai damirin da annabi ya ce minhum innama yarji'u ala ha'ula'il qawm yana koma zuwa ga waɗannan mutane ne allazina menene ya nuna minal haudi waɗanda suka kusato tafkin annabi sun mai zaduna an sannan sai a kore su ba sahabi ko ɗaya su sahabi ai sabon annabi tuntuni suna tare da annaba ai su waɗannan za zo daga baya ne to shine sai a watake sai yana cewa jama'an shi ce jama'an shi ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau fala yakhlus minhum ilaihi illa al-qalil waɗannan ‘yan bayan da za su zo waɗanda za su matsa annabi bayan an fara koransu ‘yan kaɗan ne, wa haza zahirin min siyaƙil hadis, wannan shine zahirin abin da hadisin ya zo, fa inna nassaho baina ma ana ƙa'imun, to ga ma yanda hadisin yake. Shi ina tsaye, fa'iza zumratun sai na hango gayya, hatta idza arabtuhum sai da na gane su tsab خرج رجل من بيني وبينهم kawai sai wani mutum ya fito ya tsaya tsakanin ni da su faƙala halumma faƙultu aina sai ce ku zo mu je nan sai na ce ina ƙala sai ce ilan nari wallahi wuta za a kai su ƙultu sai na ce wa ma sha'anuhum me sha'anunsu jama kun san Allah yanda yanda aka yi masa haka suka yi kama tu dinu tu dan yanda ke haka za a yi maka sanda annabi ya kira su zuwa ga addini sun karba ana tafa lafiya lo ana nan sai wani ya zo ya shiga tsakaninsu da annabi sai suka bi shi kun gano wannan da kyau ku wallahi ku yi hankali da addininku kuna tafa kan addini tsaf in ba ku yi sa'a ba ko from nowhere wani kawai sai zo da hayaniya kawai sai raba ku da addinin haka sai ka je lahira za ka yi nadama mara amfani Allah shi kyauta sai ce wa ma sha'anuhum me labarinsu ƙwale ce innahum murtaddu ba'adaka yo ayar da suka yi bayanka ala adbarihim qahqara sun yi baya da baya qultu summa idza zumratun sai ga wasu gayya hatta idza arabtuhum na gansu na gane su kharaja rajulun min baini wa bainahum wani mutum ma ya fito tsakanin ni da su faƙala ya ce halumma ku zo mu je ƙultu sai na ce ayin zuwa ina ƙala sai ya ce ilan nari wallahi wuta za a kai su ƙultu wa ma sha'anuhu na ce me ya faru ne haka ƙala ce innahum murtaddu ala adibarihim ai sun yarda ne a bayan su qahqara fala arahum yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am kaji asalin yanda hadisin yake amma da je kawai sai gutsuro maka ya kawo waɗanda aka yaudare su ne bayan annabi irin su wanda musailama suka ja irin su wanda suka ja su aswad al-ansi su irin su muhtar bin abi ubaid as-saqafi irin su wa irin su da sauran waɗannan da ke da awon annabtan ƙarya da waɗannan kartaganya da bid'a da suke jajjan mutane suke ɗora su akan bid'a duk suna daga cikin waɗanda za a yaya sai a yi wuta da su jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace malai ce taqaddama takhrij hadis an yi takhrijin wannan hadisi a baya falaysa fil hadis lis sahaba dhikrun cikin wannan hadisin ba inda aka ambace sahabi wa inna ma zakara zumran minar rijal kawai an ambace wasu gayya ne na mutane yuzaduna min dunil haudi waɗanda za a kora a hana shiga tafki summa la yasiru ilaihim minhum illa alqalil ba waɗanda za su iya ƙarasawa sai yan kaɗan a cikin hadisin akwai inda aka ce sahabi nabi ya ce ya gane su ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu ka je lahira kaga jonathan ba za ka gane shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau duk da ka gani za ka gane shi ai inda dama ka taɓa ganin shi ko lahira ka je in dai ba a kwashi waɗannan kafaran maka da madina an yi wuta da su ba ko in sun ga annabi ya samu ni'iman da yake ciki za su so su zojen shi ai ai nasu ne ina fatan mun gano wannan da kyau za su ga ai dan mu ne ai jikan mu ne ai wane ne namu ina ba wannan qala ibn hajar fi sharh al hadith inda qawlihi ibn hajar ya faɗi a sharhin hadisin inda yace فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض yace yana nufin waɗanda suka matso wannan tafkin ne wa kadu yuridunahu fasuddu anhu sun yi kusa kuma suna nufin su je wajen inda annabi yake sai kuma a tare su wal ma'ana la yariduhu la yariduhu minhum illa alqalil cikin su ba wanda zai karasa inda annabi yake sai yan kaɗan لأن الحمل في الإبل قليل saboda ai raƙumi wanda yake bata a cikin shi ɗan kaɗan ne fa bin nisbati da gairihi in ka haɗa shi da awaki da tumaki awaki da tumaki da yawa suke bata amma ka ga raƙumi wala bai bata in ka ga ya bata ku ba mala shi yasa ma sahabbai suka ce fadalatul ibil bataccen raƙumi bai ce malaka wa alaiha me da me ka da shi raƙumin a daji in ka ga raƙumi ya bata gudu kake yi don baka san me zai faru ba kai ba za ka kama shi ka je kai shi cikin dabbobinka ba ba mamaki an sake shi ne saboda wata lalura kun gano wannan ko ya haukace sai ka matse shi me wasu ake cewa e mana sosai ko kaji wai wani kirari ake maraƙumi uban gararan ba ko sake ka shi ka biɗo ka ai raƙumi shi za bai ce alaiha siqa'uha shi raƙumi yana da rizabuwan shi in ya je kafa sai ya sha tanki biyu shi yasa in ya ji kishi kawai in yi haka shi yasa da shi yake tafiya a sahara ba a tafiya da doki ko jaki ko alfadari in ba gaba kayan mushi a hanya da raƙumi ake tafiya wanda in kishi ruwa ya kishi ruwa ga sojoji sun rasa yadda za su yi sai a soke a kashe ɗaya a soke shi a ci nama kuma a fasa bayan shi kuma a ciro rizabuwan shi tanki ne lafiyayye kuma ruwa ne za gan shi lafiyayye kakka ce wato ai nama karni ba karni a cikin shi mun gano wannan ruwa ne fiyo ke cikin shi Allah kenan ya tara maka abinka lafiya lo sai ga mutum yanzu yayi gida ba randa haka bai da hikima ina fatan mun gano nan da kyau in ba ka da randan gargajiya to taba ture fa sai ka sai preach mun gano wannan da kyau ko to sai sai far jarka guda na ruwa ko kun fiye wata abin da ya aji Allah ba dauke sarki ya sa ba dace to shine sai yake cewa su ‘yan kaɗan ne suke ɓata don zai wahala ga raƙumi ya ɓata in ya ɓata ko kana nan mai shi za ga ya biyu ya kama shi kana nan za ka gani wa bi haza ya zaharu kazibin rafide male ce to da wannan ne ƙaryan wannan ɗan shi ake bayyana a fili wa talbisihi da kuma yadda ya rufa rufa ga yadda hadisin yake kawai sai ya kifa hadisin ya kawo shi yadda yake so jama'a mafi yawancin masu ƙarya haka suke yi ga yanda abu ya faru amma wallahi ba za su faɗa zahirin abin da ya faru ba ƙarya za su wai don cimma manufa ni ka san wani abu ne ko ba haushe da ya ce ƙarya fure take kaga wannan kalmar ba ƙaramin daɗi take da shi ba mene ko ka gani kajima wai bishiya ne sunanta ƙarya ku gano wannan ba wai ƙarya fure take yi ba da taɓa yin ‘ya'ya ba to wallahi haka kaga ƙarya ko ka zauna ka zuba mutane ƙarya a lokacin da kake yin ta ko za ka birgi za ka ba da sha'awa amma kaga yadda fure yake kakaɓewa wallahi haka ya zahabu jifa wa amma ma yanfa'un nas fa yamkusu fil ard wallahi duk abin da yake hayaniya ne haka zai tafa ƙeƙashi mai amfanar da mutanen ne yana na ƙasa yana jira kazalika yadribu lahul amsal Allah ya sa mu dace wa bara'ati sahaba kuma haka Allah ke barrantar da sahabai min ta'anihi daga sukan wannan kazamin dan shi'a wa tajrihihi da irin raunata sahabai da cin mutunci da yayi ala anna ahadisal haud fil jumla mala yace kaga hadisan da suke bayani dangane da tafkin annabi a jumlance لو استقام للرافضية الاحتجاج بها على ردة بعض الصحابة كودا wannan ɗan shi'a zai kafa hujja da su cewa wai ai wasu daga cikin sahabbai sun yi radda ma anna zalika la yastaqimu bima taqaddama dhikruhu tare da cewa fa koda zai makalkale a hadisin zamewa zai cin da babu madafa da makama da makalkalewa a jikinsu kamar yadda bayani ya gabata fa aina dalilu ala ta'ayin al-murtaddin al محدثين منهم الذين تعتقده الرافضة ردتهم من الصحابة ما لجيتو إنا دليلي أكن تعيين المرتدين أينا أم بدعة المحدثين ودن دسكي كريكرو بدوئي منهم daga cikin su ‘yan shi'a su suna ina wanda su ‘yan shi'a da kan sun ce su wane su wane a cikinsu sun yarda ‘yan bid'a ne to su ba su kawo sun ce da su za a je a kora a tafkin ba sai sahabban annabi kun gano wannan maganar fa aina dalilu ala ta'ayin al-murtaddin al-muhdathin minhum yan bid'a masu kirkiro za ce gullatu sun yi kaza sun kafarta to su suna ina alladhina ta'taqidu ta'taqidu ta'taqidu rafida wanda yan sha ke kudurci riddatahum min sahaba amma za ce wannan yan bid'a ne daga cikin sahabbai amma su nasa fa fa inna haza ya taji ila dalilin wannan yana da buƙatan dalili walau hitajjar khawarij alladina yukaffiruna ali kenan da khawarijawa masu kafarta ali za su kafa hujja da wannan hadisi sai mu zo katu na gaba za mu lalo karatun sai ku ji shi tsab yanda yake subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum